العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikakken yabo da godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na lahadi daren litani 23 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da ɗaya ga watan takwas miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu amma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake haɗa mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na wara domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka littafin ahkamul jana'iz na al'allama muhammad nasiruddin albani allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama idan ba manta ba muna cikin matsala ne ta ɗari da ashirin da takwas inda malam yake mana bayanin wa'ansu abubuwa da bai halatta shari'a ba ta yadda ba a yi su a makabarta mun kawo abubuwa wurin guda goma sha biyu wanda a yanzu muna cikin na goma sha uku a karatunmu na jiya mai bayani cewa abu na goma sha uku daga cikin abubuwan da shari'a ta hana a yi a makabarta shine karya kashin mamaci kuma mamacin mu'mini ko kuma su ce musulmi shari'a ta hana haka duk wani abin da zai zama sanadiyan karya masa kashi to wannan laifi ne babba wannan shari'a ba ta yarda da shi ba don Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malam ya kawo ya kawo hujja da hadisin manzon Allah din cewa inna kasra azmin mu'minal mayitan metlo kasrihi hayyan yace karya ƙashin mutum mu'mini matacce ba na bayan mutuwarsa daidai yake da karya ƙashinsa lokacin da yake rai da lokacin da yake raye yawa daga cikin masu sharhi sun kawo cewa fil ismi ma'ana a wurin laifi yadda kasancewa idan za ka samu mutum musulmi kai bal ma ko ba musulmi ba ka karya masa kashi yana raye kai ma ba sai an faɗa maka ba ka san kayi laifi ka san kayi babban abin da yake za a iya hukunta ka kansa to haka ma idan bayan mutuwarsa ka karya masa kashin to shi ma laifi ne babba kamar yadda ka sani idan yana raye ne an kawo bayani daban-daban a da yadda malam ya kawo ma yadda mazhabobi daban-daban suke ɗaukan matsalar daga waɗanda suka tsananta matsalar ƙwarai da gaske kamar su hanabila waɗanda suke ganin idan mace ta mutu ma da ciki ko da a ga alaman ɗan da ke cikin cikin yana raye ɗana yana motsi da su ana su ganin babu daman a fasa cikin a ce don a fitar da jariri amma kamar yadda muka faɗa a ƙarshe magana mafi ƙarfi shine idan dai likita ya tabbatar da cewa yana raye kuma alamomi sun nuna masa cewa zai iya ci gaba da rayuwa yana tsammanin haka to don an tsage cikin an fitar da jaririn saboda a ceci rayuwarsa wannan ba komai ba ne kamar yadda muka yi bayani a jiya cewa wannan shine magana mafi ƙarfi shine magana mafi rinjaye saɓanin abin da hanabila suka je a kansa na'am bayan kammala wannan bayani sai malam zai bayanin abubuwan da za a fa'idantu da su a za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama dai a babin ko kuma a wannan ainihin nukta din wannan shine hadisi ɗaya da malam ya kawo hujja da shi cewa bai halatta a haka ba bayan bayani sai zai kawo menene abubuwan da za a fa'idantu da su a cikin hadisi shine malam yake cewa wa yustafadu min alhadith za a iya fahimtar abubuwa da dama a cikin wannan hadisin kamar yadda malam zai lissafo su abu na farko da za a fahimta a cikin wannan hadisin fa'idar da za a tashi da ita a cikin wannan hadisi na farko malam ke cewa hurmatun nafshi al muslim lima fihi min min ta'rid al-izamu bil qasr yake cewa abu na farko shine haramcin tone tabarin mutum wanda yake musulmi hadisin yana nuna mana haka me yasa yake cewa bai dace ba ko kuma haramun ne a tuni kabarin mutum musulmi in dai ba da dalili na shari'a ba don akwai dalili na shari'a da zai sa a tune ne a bayatan mai kawo wannan ainihin magana cewa yana halatta bayan an binne mutum musulmi a je a tuno shi saboda waɗansu dalilai na shari'a a can mun kawo cewa daga cikin dalilan da shari'a ta yadda misalin a binne shi ba tare da an masa wanka ba an binne shi ba tare da an masa wanka ba sai bayan an binne shi sai aka gano cewa ai ba a yi masa wanka ba ko da aka binne shi to ana iya zuwa a tono shi sai a yi masa wanka din ko kuma a'a an binne shi ne ba tare da an sa masa likafani ba to sai bayan an binne shi an rufe sai wala Allah wancan lokacin ko rashin hali ne ko menene to bayan an tone bayan an binne shi ana iya tono shi kuma saboda a sa mishi likafanin mai wannan bayani a karatunmu da ya gabata a baya to a wannan muna bayani ne akan aje a tone mamacin ba tare da wani dalili na shari'a ba ko dai wani dalili na wani son zuciya ko wani dai abin da bai dace a ci shi ne dalilin da zai sa a je a tuno shi ba to wannan kan shi ne malam yake cewa yana nuna wannan hadisi yana daga cikin abin da ke nuna haramcin haka yana nuna haka bai dace ba malam ce dalili ko lima fihi min ta'ridi izamahu lil saboda hakan zai bayu ga a ƙarya masa kashi din wanda hadisin ya hana wala Allah wurin tuno shi wurin hakan ramin wurin tono shi ko wurin ɗauko shi ya yi sanadiyan ƙarewar kashinsa to wannan kuma dama hadisin ya hana haka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka saboda haka malam yake ganin cewa to bai dace a tone shi ba in dai ba da wani dalili na shari'a ba malam yake walizalika kana ba'du salaf saboda irin wannan ne ma sashi daga cikin magabata an samu wani daga cikin magabata an samu ɗaya daga cikin magabata ya taharraju min an yukfara lahu fi maqbaratin yuktaru dafnu fiha ya taharraju yana ganin laifi ne yana ganin haraj ne yana ganin ainihin mai laifi ne min an yukfara lahu a je a tona masa kabari ma'ana idan ya mutu ma a je a tura masa kabari fi makbaratin yuksaru dafna fiha a makabartan da ake yawaita binne mamata a ciki abin da yake nufi a ka'ida ta makabarta shine idan ya ɗauki dogon lokaci ya daɗe a iya dawowa a sake amfani da shi wurin kara binne wa'insu mamata ko ma in ya kama ma a yi noma a wurin ko ma in ya kama ma a yi gine-gine a wurin ya danganci yadda dadewar yake da kuma yadda ƙasar yake da kuma yadda yanayin mutane wurin ya suke to shi abin da yake magana shi nan shine cewa irin haka bayan kila an ga kabarin a ainihin makabartar ya daɗe an ya ɗauki dogon lokaci wala Allah ana ganin ma waɗanda suke kwance a cikin duk sun zamo ƙasa ma gaba ɗaya to a je a sake tuna wannan wurin wannan kabarin da sunan cewa shi a sa shi to shi ne yake ganin cewa shi ma yana ganin wannan laifi ne bai dace ba a na shi ganin ba wai shari'a ta ce ba dace ba haka a'a shi yake ganin cewa bai dace ba saboda taka tsantsan qala imamu shafi'i fil um malam yake cewa imamu shafi'i ya faɗa a cikin littafinsa da ake cewa al-ummu a littafinsa juz'i na ɗaya shahi na ɗari biyu da arba'in da biyar me ya faɗa abin da ya faɗa abin da imamu shafi'i ya faɗa a cikin wannan littafin shine cewa akhbarana malik an hisham bin urwa an abi yake cewa malik ya mana hadisi daga ainihin hisham dan urwa daga babansa qala yake cewa ma'ana ainihin babansa yake cewa ma ahabbu an ma a habbo an udufinu bilbaƙi ya cewa ba hana sun in gama an binne ni a makabartan baƙi ya ce li an udufana fi ghairihi a habbo ilayya a binne ni a wani makabarta ba wannan makabartan baƙi ba yake cewa shi ne mafi a alagari shi ne ya fi so ne ne makabartan baƙi shi ne makabartan nan na madina makabartan da aka binne manya-manyan sahabbai ma a ciki sai ke cewa saboda yawaita bibbinne mutane da ake a wurin saboda an sha maimaita bibbinnewa a wurin saboda in ka ɗauko tun daga zamanin sahabbai har yanzu an sha maimaitawa idan wuri ya daɗe sai a sake dawowa in ya cika sai a sake dawowa an fi yin haka to akan haka ne yake cewa da a binne shi a baki gonna a je a binne shi a wani wuri wanda ba nan ba wanda shi ya fi son haka sai ke cewa me yasa yake haka sai ke cewa innama huwa ahdur rajulain yace wanda za a zo a tona inda dama aka sa shi a sa ne a ciki don ya kai yanzu saboda dadewa duk inda za a tona yanzu a bakai wuri ne wanda yake dama an riga an sa wani a ciki illa kawai ya ɗauki dogon lokaci ne ya rududduge ya zamo ƙasa yanzu kuma sai a sake dawowa ana maimaitawa ana binne ana binne mutane a wurin to sai ke cewa inda yanzu za a je a tuna a binne shi a bafi wuri ne wanda da ma can an riga an binne wani a wurin to sai ke cewa wannan da aka binne a wurin ɗayan biyu ne ko dai ya kasance imma zalimun ko kuma ko dai ya kasance azalimi ne dama wanda aka binne a wurin yace fala uhibbu an akuna fi jiwarihi ni ko bana so in zamo ainihin tare da shi wuri guda abu na farko kenan yake cewa ko dai ya kasance azzalimi ne to ni ko ba na fatan a haɗa ni da azzalimi wuri guda ce kabarin mu ainihin guda wa in ma salih ko dai ya kasance mutumin kirki ne mutumin kwarai ne bala ahabbu an yumbasha fi azami ni ko ba na son a tuno kasusuwarsa yake cewa saboda waɗannan abubuwan guda biyu shi yasa shi baya son in a bashi zaɓi ne to zai fi son a binne shi a wani wuri a wani makabartan da ma bai shahara ba da kila ba a yawaita maimaita binne mutane a ciki ba bisa ga a binne shi ga baki inda za a bashi zafi da da ya fi son haka saboda wannan dalili nashi ya san cewa yanzu a baki duk inda za a binne shi dama an riga an binne wani wurin wani wurin to dole lokacin da za a ko dai mutumin mutumin banza ne to bai son ya kasance ya zauna tare da shi a wuri guda in kuma mutumin kirki ne shi baya son ya ji an tono gawansa an tono kasusuwarsa don yana ganin cewa duk yadda ainihin rurrubuge ba a dan rasa ainihin burbushin wani abu a ciki to a tono shi shine shi baya so in dai mutumin kirki ne saboda amfani da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa qalis yake cewa yace wa in ukhrijat izamul mayt mayt ahbabtu an tu'ad fatudfan yake cewa ni abin da nake so idan ma aka ne aka tono wani kashi na wani mamaci to abin da nake na fi so shine a mayar da wannan kasuwan a sake binnewa na ba na kada a binne wani a wurin shi a mayar da waɗannan kasuwan kawai a binne abin da ya faɗa kenan wannan shine abin da imamu shafi'i ya kawo a cikin littafin sa al'um kamar yadda muka faɗa littafin juz'i na ɗaya shahi na ɗari biyu da arba'in da biyar magana yana nan a cikin wannan littafin akan haka to bayan ya kawo wannan sai ke cewa wa qala an-nawawi imamun nawawi shi ma ya kawo wata magana irin haka a cikin littafinsa wanda ake cima almajmu littafi ne na imamun nawawi wannan magana na cikin littafinsa juz'i na biyar shahi na ɗari uku da uku shi kuma ma muktasarhu malam ya kawo ainihin ya takaita magana ya kawo magana a dunkule abinda imamun nawawi ya faɗa a cikin wannan littafin nashi al'um abinda yake faɗa shine cewa wala yajuzu nafsi al-qabr li ghairi sababi shar'i bi ittifaqi ashab da yake cewa baya halatta a tona ainihin kabari musamman ma kabarin musulmi kabarin mumini yace bai halatta ai haka ba ba tare da wani dalili na shari'a ba bittifaqil ashab yake cewa a ittifaqin malaman su haka haka yake baya halatta duk kabarin da aka riga aka tona aka sa mutum a ciki wani lokaci a zo abin a zo a tone shi ma'ana in dai ba da dalili na shari'a ba yana nufin idan kabarin bai ɗauki dogon lokaci ba ke amma idan ya ɗauki dogon lokaci har ya ruzuzzuge ya zama ƙasa gaba ɗaya to wannan ai shari'a ba ta yadda da wannan to amma matsalar ita ce ainihin mutumin da bai dade ba ila bai rududdige ba ila ko ya zagwanye ƙasusuwar sananan wurin da shine yake maganar cewa bai halitta a je a tono wannan kabarin ba ya ce wannan haka ittibaki ne a wurin malaman malai ce wa ya juzu bi asbabi bi asbabi shar'iyya amma ya halatta idan aka samu dalili na shari'a bi shikenan aje a tuni ba ba, ba laifi bane kana hu ma sabaka fi mas'ala malai ce kamar yadda ya gabata a mas'ala ta 109 an magana a can cewa ya halatta a tona ainihin mutum bayan an binne shi da dalilin shari'a kamar ba a yi masa wanka ba ko ba a yi masa ainihin mai kabari ba har ma a nan ba a yi masa likabari ba amma a nan aka kawo ainihin matsala ta ainihin abdullahi bin ubai bayan an tuna binne baban sai je za aka tuno shi zurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya masa addu'a kuma ya sanya masa ya masa likafani da rigarsa har aka kawo wannan matsala a wannan wurin akan haka to kaga wannan akwai dalili na shari'a wanda zai sa a yi haka wa muktasaruhu abin da ya zo da shi a takaici annahu yajuzu nafshil qabr ya halatta a tuna ainihin kabarin bayan an binne idza balal mai idan ainihin mamacin ya riga ya rududduge ainihin gaba daya wa sara turaban kuma ya koma kasa gaba daya to shikenan ba laifi a je a tuni a tuni wurin bal ma a sake sa wani mutum a wurin wannan ba laifi bane shari'a ta ta yi da wannan wa hina izin yajuzu dafnu ghayru ghayru fihi a wannan ya halatta ma abin ne waninsa a wuri saboda dadewa saboda an tabbatar da cewa yanzu ya rududduge ya zamo ƙasa ba za a tarar da wani abu nashi ba a ciki to kaga shikenan ana iya tunawa kuma abin ne wani a wurin wa yajuzu zar'u tilkal ard ya halatta a nomi wannan ƙasar wannan wurin a yi nomansa wa bina wa bina'uha kuma a yi gini akan wurin ya halatta idan an babbinne mutane a wurin ya ɗauki dogon lokaci ya ɗauki lokaci mai tsawo ba a sake binne kowa a wurin ba ana tara a wannan lokacin gaba ɗaya duk wanda ya ɗauki tsawon wannan lokacin ya riga ya rududduge ya zama ƙasa fi shi kenan don an je an noma a wurin wannan shari'a ba ta hana ba don an je an gine-gine a wurin wannan ba laifi ba ne ya ce ya halitta wannan ba laifi ba ne akan haka fasairul wujuh lil intifa wa tasarruf kai duk abin da za a yi da shi na amfani duk abin da za a yi da kasan na amfani in dai ba abin da ya saba wa shari'a bane to ya halatta a yi shi a wurin wa tasarrufu fiha da kuma duk tasarrufi da za a yi bittifaqil ashab yake cewa wannan ittifaki ne a wurin malaman su sun tabbatar da haka bala ce wa hadha kulluhu idza lam yabqa lil mayyit ta'assuru min azmi yake cewa wannan ana maganan ne idan babu wani alama da ya rage na mamaci babu wani abu da ya rage na mamacin na daga kashi wa ghairihi ko waninsa babu komai ya riga ya zagonye ya rududduge ya zamo kasa gaba daya wannan shi ke nuna cewa inda za a zo a zaci haka a zaci cewa yanzu wannan kabarin daɗe wanda ya yi ya kai a ce ainihin mai shi gaba ɗaya ya rududduge gaba ɗaya ko makabatan gaba ɗaya to a cikin ikon Allah da tsarinsa da yadda ya ga dama ba mamaki a wannan wurin a zo ana tunon wannan kabarin ba ma ka sussuwarsa ba bal ma a tarar da shi lafiya lau yadda yake ba mamaki to kaga duk kabarin da aka tuna haka nan aka iske shi haka nan to kaga dole a mai da shi haka ko da kasusuwan ne suka rage dole a mai da shi haka ba za a ci a'a a kwashi kasusuwan ko a ture shi sannan a sa wani a wurin ba a'a sai a mai da shi a ruhi albashin kuma sai a tuni wani wuri idan babu komai a wannan wurin daɗa sai a sa sabon mamaci din da za a sa wannan kenan ana iya samun haka wannan a wurin Allah maɗaukakin sarki wannan ba abin mamaki ba ne bal ma an sha samun irin haka din a mamaci ya daɗe ya ɗauki dogon lokaci amma kuma ko da za a zo a tuna wurin ko irin ainihin gina hanya da wani abubuwan da ake ginawa a zo tunawa sai a zo a tone kabari kuma a iske shi lafiya lau wannan abu ne wanda yake ba abin mamaki ba ne a wurin Allah maɗaukakin sarki saboda haka wa yaxtalifu zalika bi ikhtilaf al bilad wal ard malan yake cewa amma fa mu sani cewa wannan yana ana samun sabani ne a wurin garuruwa da kuma ainihin ƙasar wata ƙasar kila a ce misali idan aka yi shekara arba'in duk wani mamacin da aka sa shekara arba'in a wannan ƙasar shikenan ya zagonye ya zama ƙasa ba mamaki za a samu wata kasar kuma ba haka take ba za a samu wata kasar kila da ayin shekara ashirin ma hakan ya samu wata kasar kila ma sai ayi shekara ɗarin ma haka bai samu ba to shine ma yake cewa ana samun saɓanin haka ta ainihin saɓanin ainihin garin da garin da ake da kuma ƙasar ana iya samun haka ana iya samun ainihin ƙasar a samu bambanci gari zuwa gari ko a samu bambancin ƙasa zuwa ƙasa wurin adadin shekarun da ake yi kamin ainihin mutum ya zamo ya zagonye gaba ɗaya ya zamo ƙasa gaba ɗaya ya danganci wani gari ne ya danganci wacce ƙasa ce ake magana akwai bambanci akan haka malam cewa ya tamidu fihin a qawli ahli al-hibara fiha wa yutamadu fihin qawli ahli al-hibara sannan kuma wurin bincike a gano cewa ƙasa kaza ko gari kaza zara ai shekara kaza to duk a ainihin gawar da take cikin ƙasa ta riga ta zamo ƙasa ta zagonye gaba ɗaya bala yake cewa wannan za a dogara da ƙwararru akan haka masana akan haka za a dogara za a binciki ra'ayinsu me suke gani a kasa kaza yaya suke gani shekara nawa ne ake iya samun mutum ya kasance ya zama kasa ba kasu suwarsa kuma gaba ɗaya bala yake cewa za a dogara da bayanin ainihin ma'abota ilimi da kuma ainihin ƙwararru akan wannan fanni sai a tambaye su ba kowa ne zai iya kesta cewa shekara kaza ko ainihin shekara kaza ba a'a dole akwai bukatan a dogara ga ainihin ma'abuta sani ƙwararru akan wannan bangare su za su iya bayanin cewa ƙasa kaza ko ƙasa kaza ko yanayin ƙasa kaza to da zaran an shekara kaza to shikenan ana sa ran duk mamacin da ke karkashin ƙasa a wannan wurin to ya zagonye ya zamo ƙasa da sauransu wannan za a lura da shi akan haka to haka wannan magana da Imam Nawawi ke ne ya kawo a cikin littafinsa Al-Majmu kamar yadda muka faɗa juz'i na biyar shahi na ɗari uku da uku na to bayan duk wannan bayanin da malam ya kawo na malamai daga maganar ainihin Imam Shafi'i dangane da wannan matsala da kuma maganar Imam Nawawi da ya kawo yanzu to sai malam yake cewa kultu zai wani fashin baki zai wani ainihin bayani akan haka malam yake cewa kultu sai na ce ومن نن ذاه غانو تعلم ذاه غانو cewa tahrimi ma ما تستقبه البعض الحكومات الإسلامية من درس البعض المقادر الإسلامية ونبشها من أجل تنظيم الأمراني malam yake cewa anan za ka iya gano wani abu menene shi shine tahrimu ma tattaqibuhu ba'dul hukumat islamiyya laifi ko kuma ainihin haramcin abinda waɗansu hukumomi ma balma hukumar mata musulunci ƙasa ƙasashen musulmai ma hukumomi a wurin nan za a gano haramcin abinda waɗansu hukuma suke yi na me sai ke cewa min darsil ba'dil maqabir na rusa waɗansu makabarta al-islamiyya ta musulunci wa nabshiha da tono ainihin waɗannan kaburrukan min ajli tanzimil imran ko dai saboda ainihin kawai tsari na plan na ainihin gari cewa ai gari kaza ga plan da aka yi masa saboda haka plan din nan ya ci karo inda ake da makabarta din nan bai dace a samu makabarta a wurin ba saboda haka sai su zo su rusa wannan makabartar gaba daya duk ainihin matattun da suke sai a tone su gaba daya waɗanda suka saura nan kasusuwansu ko gawakin su suka rage sai a fitar da su dama an tanadi ainihin sabuwar makabarta da za a je a mai da su a wurin to malam yake cewa wannan abin da suke yi nan za da nan za a gano cewa haramun ne wannan abin da suke kuskure ne bai dace su yi haka ba saboda haka saboda kawai tsarin gari yanzu ka san ko mu nan yanzu misalin ka ɗauki garin Abuja ne ka san an riga an tsara garin a cikin takarda ko ga yadda zai kasance ga yadda zai kasance to su a tsarin su yanzu duk abin da suka zo ya ci karo da wannan tsarin nasu za a rusa shi ne ko menene shi to ire irin wannan tare da hadda ko koda ko makabarta ne na mutanen da suke zama a wurin kamin tsara wannan garin akan haka to shine malam yake cewa wannan tsarin ko kuma wannan abin da suke yi kuskure ne kwarai da gaske bai dace ba bai dace su ta yin haka ba yace duna ayyi mubalati bi hurmatiha ba tare da ainihin damuwa da alhurman waɗannan mamatan ba ba sa damuwa da shi a ihtimami bin nahi an watsiha kuma ba sa damuwa da ma hani da shari'a ta yi akan tattaka waɗannan ainihin kaburruka wa kasra izamiha da kuma kakkarya ainihin kasusuwan waɗannan mamatan ba sa damuwa da wannan ainihin haramcin da shari'a ta nuna akan haka wa nahwi zalika malam yake cewa da makamancin haka kawai su dai me suke zo suna son su tsara gari ya saboda haka ga tsarin da suka yi saboda haka duk abin da ya ci karo da tsarin su za su ainihin ba ruwansu da menene shari'a ta ce ba ruwansu da menene ainihin addini ya ce ba ruwansu da wannan kawai su dai tsarin su da suka yi shine kawai za su yi amfani da shi kuma da shi za su yi aiki saboda haka komai ya ci karo za su ainihin rusa shi wala ya tahamnal ahad yake cewa babu wanda zai tuhumci cewa annat tanzimul mushara ilai cewa wannan tsarin gari garuruwan da suke ishara ainihin zuwa gare shi yubarriru mithlu hadhihi almuhalafat cewa zai biya kudin wannan ainihin sabawa addini da suke ma'ana akwai wata riba da za a samu a cikin sa wanda zai daidai da ainihin laifin da aka yi ko kuma sabawa shari'a da zai babu wanda zai tuhunci haka wannan laifin da suka yi na tona ainihin makabartan na rashin damuwa da alhurman mamatan da suke wurin da karya musu kasusuwarsu tun da dai in aka zo ba abu bane wanda za a yi shi da hankali ba abu bane wanda za a yi shi sannu sannu abu ne kila ma za a kawo greda ne kawai ta kwasan haka ka san ko ba yadda za a yi ba a karya kashi ba ba a yi bene da sauransu ba to wannan kuskuren da suka yi na rashin ainihin daukan ganin al'urman waɗannan matattun da sabawa da shari'a da suka yi to wannan abin da suke ishara gare shi na cewa sun yi ne saboda tsarin gari saboda amfanin gari da sauransu babu wanda zai tunanin cewa wannan tsarin garin ribar da za a samu ga tsarin garin zai daidai da mai da wannan sabanin da aka yi ko kuma da wannan laifin da aka yi wa shari'a babu wanda zai tuhumci haka malam yace kalla ko alama babu wanda zai ainihin tuhumci haka yace fa innahu laysa min daruriyat saboda wannan abin da suka yi baya daga cikin daruriyat darura ne wanda za a ce ai shari'a ta ce a darurati tubihul mahzurat wannan baya daga cikin darura saboda duk abin da ya shafi darura ne shari'a tana lura da shi a iya saba ma wani abin da shari'a ta tanada saboda ainihin ne darurar kuma ba wasu bukatuwar mutane bane yayi tsanani akan haka saboda a ka'ida ta shari'a a ka'ida ta usulul fiqh shine ainihin bukatun mutane idan yayi tsanani yana iya zamowa matsayin mai matsayin larura to kuma duk ba shi bane innama kawai bukatar su ne kawai na ainihin cewa ana son dole sai gari ya zamo kaza sai ya zamo kaza sai an tsara kaza ya zamo anan kaza ya zamo anan kawai ba da ruriyat bane malam yake cewa wa inna ma hiya min al kamaliyat kawai wani abu ne wanda yake na ciko ba wai wani abu bane na larura wanda yake rayuwa ba za ta tafi ba in ba in babu shi ba za a samu matsala ta rayuwa in babu wannan abun ba ba shi bane kawai wani abu ne na ciko a yi wa gari kwalliya a ce ai wani tsari na menene da sauransu wanda wannan tsari idan ba a yi shi ba ma waɗanda ke zaune garin ba abin da zai same su lahiya lau za su rayu lahiya lau za su zauna a mazaunin da suke saboda haka baya daga cikin daruriyat yana daga cikin kamaliyat ne kamaliyat kuma baya ainihin halatta abin da shari'a ta hana abin da ke halatta abin da shari'a ta hana ita ce daruriyat ma'ana larura ainihin ke sa a halatta wani abin da shari'a ta hana amma duk abin da yake ainihin kamaliyat ne baya da cikin wannan ainihin allati la yajuzu bi mithliha al-i'tida'i 'ala al-amwat wanda yake baya ainihin halatta da irin wannan bukata da irin wannan sun kamaliyat a ce an ta'addanci ga waɗannan matattu da suke kwance a wannan wuri a zo a tona su a yi su yadda aka ga dama bal ma haka za a kwashe su ma a je a tona rami a zubar da su babu wani ainihin mutuntawa babu wani karantawa babu wani abin da za a yi wanda shari'a ta ce a yi tunda galibi ma kila za ka samu ainihin direban wannan grader din zai zo kila ma ba ma musulmi ba ne baya damuwa da wa'annan abubuwan gaba ɗaya shine malam yake cewa dukkan wa'annan abubuwan gaba ɗaya bai dace ba ga wannan kawai bukatar a sa a yi wannan ta'addanci ga wa'annan matattu malam yake cewa fa'alal ahya lalle ne ga wa'anda suke rayayyu mutane waɗanda suke rayayyu a yanzu mu umurahun su tsara tsarinsu su tsara garuruwarsu su tsara kasashensu duna an yi duna an yi amwatahu ba tare da sun cutar da ainihin mai matattu ba ana ba hana su tsara garuruwarsu ba ba hana su tsara dukkan abin da tsarin da za su yi ba amma mai su ji tsoron Allah kada su cutar da ainihin matattu saboda cutar da su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cutar da su ne shi yasa ya ce ƙarya kashin mamaci bayan ya mutu daidai yake da ƙarya kashin mutumin da yake ainihin rayu yanzu duk mutumin da yake rayu ka ƙarya masa kashinsa ka yi masa illa ko baka yi masa illa ba ka yi masa illa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci cewa yi wa mamaci illa ne a karya masa kashinsa saboda haka shine malam yake cewa lalle ne ga waɗanda masu waɗannan tsare-tsaren su tabbatar da ainihin haka da sauransu waɗannan abubuwa ne waɗanda suke a wala Allah a yanzu waɗanda suke hukuma a yanzu mutane ne duk sun da waɗannan ba ba ruwansu da abin da ya shafi addini ba damar su da addini bane to amma ba mamaki cikin ɗaya daga cikin mu nan wani wani wata rana Allah madaukakin sarki ya ɗauki shi zuwa wannan wurin to ya san da wannan cewa me matukan yana da dama ya hana ɗin to ya hana ɗin shi ne mafi ala saboda me saboda yin haka cutar da matattu ne ainihin akan haka balan yake cewa wa minal ajaib allati talaffat an-nazar yace yana daga cikin abin mamaki wanda ainihin dole ainihin a mai da ido akan sa ma'ana a kalle shi an tara hazihi hukumat yace wa'annan hukumomin wa'annan gwamnatocin da suke da'awan cewa suna waɗannan abubuwan ne saboda tsarin gari saboda tsarin birane da sauransu da tarimul ahjar za ka same su suna girmama ainihin duwar wasu na mutanen da wal agniya hatta gidaje ma na mutanen da sai a aje shi a matsayin tarihi gidan tarihi ne a bashi akan haka alqa'imatu ala ba'dil mauta wa'anda suna tsaye ne na wa'ancan matattun ne da suka wuce aktaru min al-ihtiramiha li amwati li amwati anfusihim sai ga ana girmama waɗannan duwatsu ana girmama waɗannan ainihin gidajen da suka bari fiye da yadda ake girmama waɗannan matattu ne yace babban abin mamaki ne wannan babban abin ban kunya ne wannan ainihin a haka me yasa malam yake cewa haka yake cewa fa innahu law waqafa fi tariqi tanzi yace da zaka samu wani gida gidan tarihi da gwamnati ta aje a matsayin gidan tarihi ne ko wani dutse da aka aje shi a matsayin dutse ne na tarihi wanda gwamnati ta yarda cewa na tarihi ne ta tabbatar da shi cewa na ainihin ne na tarihi ne da zai zo ya yi daidai da wannan hanya ko kuma wannan wani wuri da ake son gwamnati take son ta yi wani abu ta yi wani tsari nata a samu wannan gidan ya yi daidai da wurin ko a samu wannan dutsen ya daidai da wurin na tsarin su da suka yi almaz'um wanda suka tsaraya suke rayawa cewa su yi shi ne saboda tsarin su badul hazi li abniya sashe daga cikin waɗannan ainihin gidajen min al na daga gine-gine da aka yi da ainihin kubba wal qara'is ko irin waɗansu ainihin gidajen bauta irin su coci-coci haka waɗanda aka gwamnati ta aje su cewa ba za a rusa su ya zama gidan tarihi da sauransu to da yawa za ka samu irin waɗannan duwatsun za ka samu irin waɗannan gidajen da sauransu wa nahwiha da makamancin su ture tara katha sai a bar waɗannan gidajen ko da tsarin da aka yi aka ce to titi zai bi tsakiyar waɗannan gidajen ne ko titi zai bi tsakiyar inda wannan ainihin dutsen yake ne idan aka zo saboda gwamnati ta riga ta mai da shi cewa gidan tarihi ne ko dutsen tarihi ne sai a bar shi ba tare da ainihin ne an rusa shi ba ba tare da an rusa wannan gida ba mala yake cewa wa udilat an min ajaliha sai a kawar da sai a kauce in hanya ne ma sai a karkatar da hanyar saboda waɗannan gidajen ba a son a tafi su yake cewa wa udilat min ajlihi al-harita wannan tsarin da suke wannan map da suka tsara cewa ga yadda zai kasance sai a kawar da shi sai a canza shi saboda me saboda abin wannan gidajen ko abin waɗannan duwatsu da gwamnati ta ce na tarihi ne aridatu tanzim ibqa al-alaiha saboda abarsu yace li annahum ya'tabirunaha min athar al-qadima saboda suna ganin cewa waɗannan wuraren tarihi ne saboda haka bai kamata a tabe su ba amma waɗanda suka bar duwatsun waɗanda suka bar gidajen kuma maimakon su a mutunta su duk wani tsari da ya taso zai tabe su a yi haƙuri da tsarin a karkace a canza tsarin ba za a yi ba su wasu ka bar gidajen su wasu ka bar duwatsun amma an girmama abin da suka bari na gidaje an girmama abin da suka bari na duwatsu su karan kansu kuma an ki a girmama su su karan kansu an ki a mutunta su to kaga wannan babban abin mamaki ne ainihin akan haka za a mutunta gida saboda an ce gidan tarihi ne ba za a rushe shi ba ba tare da ainihin abin gaba yanzu nan a nan garin haka aka yi masallaci gashi nan cewa aka yi ba za a rusa shi saboda me saboda ainihin mai saddauna ya gina shi wa'annan mutane da suka cewa saboda saddauna ya gina shi ya gina shi to inda za a samu ainihin wani makabarta yanzu da shi saddaunan yake ciki kuma tsarinsu ya saba ma wannan ainihin makabartan to suna iya rusa wannan ainihin makabartan ba tare da damuwa ba amma gashi an bar masallacin ba wai saboda masallaci bane a'a saboda sardauna ne ya gina wannan misali ne ya bada saboda abin da ke ta faruwa kenan shine malam yake cewa abun mamaki ne ana girmama gine-ginen su ana mutunta duwatsun da suka bari saboda tarihi amma su da suka bar gine-ginen su da suka bar gidajen ba za a mutunta su ba saboda haka in tsarin su yazo za a rusa su za a kwashe su za a walakanta su za a dubi alhurman su mala yake cewa to kaga wannan abun mamaki ne kwarai da gaske mala yake cewa wa amma wa amma kuburul mauta anfusan amma kaburukan waɗannan matattun da suka bar gidajen fala tastahiqu indahum zalika ta'dil ba zai sa a canza wannan map nasu ba ba zai sa a canza wannan tsarin nasu ba a'a dole dole sai an aiki da wannan tsari da wannan map ko da zai kai a rusa kabarin ne ko da zai zai kai a tattona ainihin gawakin waɗannan mutane ne ba su samu ba amma gidajen da suka bari da tarihi da kuma ainihin duwar wasu za a iya canza map din za a iya canza duk tsari din gaba daya saboda me saboda waɗannan abubuwan bala inna ba'da tilkal hukumat mala yake cewa bar ma wannan magana sashe daga cikin waɗannan ainihin hukumomin ma da tis'a fi ma alimna yake cewa za ga suna kai kawo akan abin da muka sani ila ja'alil qubur harij al balada za a kai ainihin za a dauki makabarta a kai ta nisa can da gari bayan gari can nisa can da gari wa man umina min adabni fil qubur al qadima to hana mu mutane binne ainihin matattun su a wannan da daddan makabarta din sai a ce yanzu wannan makabartan an rushe wannan makabartan ba daman abin da gawa a ciki saboda haka sai a fitar da makabartan can wajen gari can nisa kwarai da gaske malam yake cewa wa hadhihi mukhalafatu al-ukhra fi nazri wannan wani sabawa shari'a ne ma karan kansa malam yake cewa a abin da nake gani ya saba ma shari'a ma wannan ga makabartar da aka sani dama waɗanda mutane ke binne matattunsu sai a hana su a ce an kulle a ɗauki makabartan a kai shi daji can nisa ya ce wannan shi yana ganin ma ya saba wa shari'a me yasa ya ce li an na tafuto alal musulmi na sunnatin ziyaratul kubur saboda haka zai sa sunna ta ziyartar makabarta da shari'a ta sunantar wa musulmai zai kubce musu misali a ɗauki ainihin yanzu makabarta kila a ce za a ce za a kai wannan ainihin makabartar ne kila ainihin nan da kilomita biyar mutum nawa ne za su iya jurewa su fita in ba lokacin yanzu lokacin da abu ababen hawa suka yi yawa ba ya fita saboda zai je ziyara ya hita ya tafiyan nan da kilomita biyar ko kilomita goma kaga zai wuya da yawa ba za su iya yi ba saboda wannan ɗauke wannan makabartan da aka yi daga wannan wurin inda suka saba da shi zuwa wani wuri daban li'annahu laysa min as-sahal mala yake cewa saboda wannan ba abu mai sauki bane ala amatin nas bisa ga mafi yawan mutane gaba daya an yaqta al-masafat at-tawila ya mutun ya dauki dogon tafiya hatta ya tamakkana min al-wusul ilaiha har ya kai ga wancan sabon makabartan da aka tsara saboda ya je wannan ziyara yanzu ma ba ma ainihin nisa ba mu ma gashi nan cikin gari ma yaushe mutane da mutun na wani suke zuwa ainihin ziyara ne to balle a ce an ɗauke shi an ɗauke shi daga nan an kai shi nan kilomita biyar ko kilomita goma nan gaba kaga da yawa daga cikin mutane ziyarar zai ainihin ne zai kuce musu bal ma za ka samu da cewa saboda nisan ma hatta ma ainihin jama'ar da suke rakiyar gawa ma sai yaro saboda wannan ainihin matsala da sauransu wa yaqumu bi ziyaratiha wa du'a'illaha sai ga ainihin da yawa hakan ya kuce musu na zuwa ziyara na yin addu'a ga wa'annan mamata din a wannan makabarta din sai ga abin ya kuce musu saboda me saboda nisan wurin saboda an canza ainihin makabartan dama gashi kusa amma an ɗauke makabartan an kai shi nisa saboda haka hakan sai ya kuce musu sai a waye gari da yawa daga cikin mutane ba sa zuwa ziyara balle su yi ma ainihin mamatan addu'a da dai sauransu Allah madaukakin sarki tinkin lokaci yayi kuku yanzu ya yi to shikenan sai mu aje anan dama na so mu kai ga namba na biyu amma tunda kun ce lokaci ya shikenan sai a aje anan insha Allah karatu na gaba insha Allah sai mu zo mu tashi daga wannan mu ji abin da malam ya ci gaba da bayani akan sa abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladarsa kuskuren da muka yi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah gane da mu gaskiya gaskiya ce ba mu kumbinta da gane da mu ƙarya ƙarya ce ba mu guje mata marasa lafiya cikin mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته